ce lokaci da ya ƙure matsala ce kuma malamanmu sun yi rubuce-rubuce a kai a wannan zamanin alal aƙalli na san littafan da sun kai ashirin da aka rubuta kan adabu zifaf na dubban tarewa me yasa larabawa malamanmu na ƙasashen laraba suka ba wannan muhimmanci irin miyagun al'adu da ake yi a ƙasashenmu haka ake yi a can wani zubin miyagun al'adunsu ma sun fi namu yawa shi ya sa mala albani rahmatullahi alaihi muhammad nasir lokacin da dalilin rubuta littafin su adabu zifafi sunnatul mutahara wani daga cin almajiransa ne ya aure shi kenan sai ya zo ya same shi ya ci alagafata malam ni dai irin alewan nan da abubuwa da ake kasar laraba da shan alewa sun fi kowa ciwon siga to in aka zo ana walima sai a kawo maka alewa ta kai alewa a aji alewa kayan zaƙi ne ya kai tsawon teburin nan da faɗin shi kayan zaƙi ne to ya ce ni makwafin alewan nan ina son alagafa malam don allah kai min wani rubutu da ranar walima sai a zo sai a tattara ranar da za a yi biki sai a zo shine a matsayin abin da za a ba kawai dai kawai shine kawai. to shine mala albani rahmatullahi alaihi sai amsa masa sai rubuta masa wannan littafin adabu zifafi fi sunnatil mutahhara ya rubuta masa wannan littafin shi kuma wani angon sai ya dauki nauyin bugawa sau da ranar tarewa ranar auren irin abin da ake bada na takawai din nan kawai da an zo an gama daurin aure maimakon a baka leda kana budewa ka ga biskit ne kuke sa ko cincin ko kuma dai gasu da donut ko kajiya sun sunan shi haruna ne ba shi ya faɗa wai donut to sai kawai sai a miƙa ma wannan littafin littafi ne mai albarka mai alkhairi da yawa a ci ina ba matasa shawara su karanta ranar duk wanda yake da niyyar aure to ya karanta ka je ka samu wani malami ka ce da Allah zai karanta maka adabu zifaf sai ya karanta maka to a takaice dai tarewa a cikin musulunci idan mutum ya aure a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi sallama tarewa wani yanki ne na aure kuma sunna ta yi bayanin yadda ake yi manzon Allah sama ya yi aure sahabbansa sun yi aure ya ba su aure kuma ya aura daga gare su kaga duk idan muna bukatar mu samu alkhairi mu koma can domin alkhairi na can duk hasken mu muna barin shi ne idan mun baccan amma idan muna son haske to mu koma can na na'isha radiyallahu anha manzo Allah sama ya aure ta an daura musu aure yana makka kafin ya hijira a lokacin shekarunta shida jikinsu ba irin namu bane shekarunta shida aka daura musu aure amma an kawo ta a matsayin matan manzo Allah sama ya tare da ita a lokacin shekarunta tara ta ce ina gidanmu ranar tarewa game da Imam Bukhari ya ruwaito a cin sahih nasa ce ina ina ina ina wasa da ni da yan mata yan uwana shekarun ta tara ta ce muna hawa lilo lilo suke urjuha suna lilo a cikin gidan sayyidina abubakar sai ga matan mutanen madina sun zo suna zuwa shikenan sai suka ɗauke ni suka je suka min wanka aka aka min wanka aka shirya na aka min kwalliya so daga amarya te kwalliya ba laifi bane ana ma san shi haka amma ba irin fakwalle da suke ta dodanni ba yanzu kaga mace ta zama kamar dodanniya wannan kwalliya hauka ce kwalliya matsakaiciya ake son a yi wadda an kalla za a ji daɗi ba wadda an kalla sai kuma a ji tsoro ba ko kuma a nemi fassara kwalliyar da za a yi ta sai an nemi fassara kaga ai tana da damuwa to ta ce aka zo aka ɗauke ni suka je suka shirya ni sannan suka kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ni to abu na farko da ake buƙatar an goyayi idan zai tare ba wanda aka ce ya raka shi wannan rakiyar da ake yi maguzanci ne ku yi haƙuri da kalma amma haka take ba daidai ba ne wani ya zo ya ce wasu ya raka ka ya raka ka kai me me zai je yi ko a je ana abubuwa na sakarci wai an je siyan baki ko buɗar kai duk waɗannan al'adu ne marasa kyau ba daidai ba ne kuma fitina na haifuwa ta sanadiyarsu an goshi kaɗai aka ce ya tafi kuma haka yake a sunna a nan bari in ɗauko muku abin da ya faru da al'imamu sha'abi amir bin sharahin na taɓa faɗa muku da babban alƙali alƙadi shuraih ibn al-harif wata rana alƙali shuraih tabi'i babba alƙali babba daga cikin alƙalan musulunci ya gamu da al'imamu sha'abi al'imamu sha'abi shi ma babban tabi'i amir bin sharahil sha'abi ya gamu da shi sai suka fara tattaunawar zamantakewa ta ya rayuwa take kaza kaza kaza sai shuraihu yake ce masa shekaru na ashirin da matata ba ta taɓa min laifi ba shekaran ma ashirin ba mu taɓa faɗa ba ba mu taɓa faɗa ba shekara ashirin ya ce ba zan manta ba sai su ɗaya wa ana laha zalim kuma ni ne na zalunce ta ni ne mai laifi ba ita ke da laifi ba sai ce a'a babban alƙalin musulunci ka faɗa ko labari mai daɗi ce mu samu wajen zama suka samu wajen zama sai ce me sirrin sai ce to ni dai da ne aure abin da ya faru da ni shine ranar da zan tare na shiga da abin da ake shiga da shi na ɗan ci da ɗan sha haka ake bukata sunna ne kada an goye shiga ɗakin amarya kawai shi kenan kandas ya shiga da ɗan abinci da kuma abin sha mai zaƙi ya je da shi idan ya tafi da shi shi kenan ya ce to da na shigo da wannan shi kenan sai na muka tashi muka yi nafila ni da ita kaga wannan ma sunna ne an ruwaito daga magabata idan mace mutum ya auri mace to si sallah yana gaba tana baya si raka'a biyu kaga wannan sun zama raka'a ta shukur kenan ko raka'o'i guda biyu na godiya ga Allah mafarkin da muke ta yi fatan da muke ta yi tun ba a sa rana ba har aka zo aka sa rana ranan nan ta zo aka zo aka ɗaura aure yanzu ga mu mun haɗu to muna godiya ga Allah wannan ni'ima da ka cika mana ya Allah ka ci gaba da cika mana shi kenan to daga nan kuma sai ya zo ya kama goshinta sai ya yi du'a'i Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi ko ya Allah ina roƙonka alkhairinta da alkhairin da ka halicce ta da shi ya Allah ina roƙonka ka tsare ni daga sharrinta da kuma sharrin abin da ka halicce ta da shi kaga shi kenan manzo Allah sama haka yake ma matansa duka idan ya aure su ba mata ba ko sabon abu kasiya ko mota kai wannan addu'a ko babur kai wannan addu'a to kage yace to da muka yi sallan nan muka ci abin da za mu ci sai ya ce fa'arattu an usiba minha sai ce sai na niyyar mai kwanciya aure da ita sai ta ce a dakata kai baƙo ne a wajena ni ma baƙuwa ce a wajenka ba gidanmu ɗaya ba ba mai rayuwa da iri ɗaya ba yanzu abin da za a yi shine ka faɗa mini ababen da kake so da kuma waɗanda ba ka so ni kuma in kiyaye su shi ce ya ce to suka zauna ya lissafa mata ɗabi'a ta kaza ɗabi'a ta kaza ɗabi'a ta kaza ba na son kaza abu kaza ba na son shi gida ne ga shi gidan nan ni gidana ne makwabta na wane gidan wane da wane gida kaza na yadda ke mu'amala da su gida kaza ban yadda ke mu'amala da su ba i na san su ko duk ɗaya ake to haka shuraihu ya ce ma matarsa wannan baiwa Allah ya ce na karanta mata komai sai na ce to ke ma ki karanta mana ababen da ba kya so da kuma ababen da kike so ta lissafa duka ita ma ya ce to haka muka zauna da ita shekara ashirin ba ta taɓa min laifi ba ba mu taɓa saɓa ma juna mun yi faɗa ba shekara ashirin cur kaga wanda ya kamata a rubuta tarihinsu to kaga duk wannan shine abin da muke barin haske saboda haka mu riƙa koyon waɗannan sannan magabata sukan yi iyayen amarya wani zubin ma ko iyayen ango sukan kira sukan koyar da 'ya'yan yadda za a yi zamantakewa aure na taɓa ba ku kisar auren auren almajirin almajirin sa'id ibn musayyib almajirin sa matarsa ta rasu kwana biyu sai al-imamu sa'id ibn musayyib ya ga bai ganin sa a makaranta ran nan sai gashi ya zo sai ya ce a wane ya akai kaifa gibta anna ya akai baka zuwa makaranta sai ya ce wallahi tuwfiyat zauji ta mata ta ce ta rasu sa'id ibn al-musayyib ya alhini ya ce halla akhbartana ce me yasa baka faɗa mana ba ai kana da haƙƙi a kanmu kana da haƙƙi na mu zo mu mata sallah ko sannan kuma akwai haƙƙin ta'aziyya sai ce wallahi ala gafarta malam abin ne akwai rikitarwa ce duk mutumin da matar shi ta rasu zai rikici to shi yasa na rikice na manta ni a yi haƙuri ce to shi kenan sai ya ce to ka samu wani auren ne ka yi ya ce ya ce algafar ta malam wa zai bani mata ce a duniyan nan ba abin da nake da shi sai dirhami uku kamar yanzu ka ce kana da dubu uku kenan kamar ka ce yanzu dubu uku kawai kake da shi daga bankin ka har ko ina dubu uku kawai kake da shi sama da ƙasa da ko ina in ka mutu dubu uku za a gaje ka cewa zai ban aure a ya ce ko dirhami biyu ma sai ce ni ne nan zan baka yata ce yata wance na baka ita jama'a ana karatu ne dama sai ce ku shaida ni sa'idu bin musayyib na ba wa na diyata a bisa sadaki dirhami biyu na ba shi ce shi kenan almajirin nan ya tashi alimamu zahabi ya kawo na a cikin siyarwa alamin nubala waccan kisar al'imam ibn al'arabi ya kawo ta a cikin tafsirinsa ahkamul qur'an sannan al'imam ibn al-jauzi a bayansa kenan ko da yake kusan zamanin su daya shi kuma ya kawo ta a cikin littafinsa ahkamun nisa to shine ita wannan ta biyin siyar alamin nubala ta na al'imam zahabi shi kenan sai ya ce masa sai almajirin ya ce wallahi na tashi ni ban yadda da abin da aka yi ba kawai ni na gani kamar fiction ne kamar mafarki kawai na ɗauka dai kawai kawai dai malaya min dai kawai dai abin nan shi kenan sai na tafi gida ya ce dama ranar ne azumi abin da nake da shi shine irin gurasan nan busasshiya wadda idan za a ci sai an ɗauko ruwan zafi an jiƙa ta sannan da ɗan wani ƙuli-ƙuli da nake da shi a gefe shi zan yi buɗe baki da shi ya ce yana gefen bayan ƙofa ina shirye-shirye in haɗo wannan abin domin an kira sallar magariba in yi buɗe baki kawai sai na ji ana ƙwanƙwasa ƙofa ana sallama sai na ce man waye sai aka ce sa'idun ce sa'idi ne ya ce a'a a duniyan nan waye sa'idi a duniyan nan kuwa ya ce ni dai na san sa'idi ɗaya wanda nake da alaka da shi shine malami na sa'idul musayyib to me zai kashi ɗaki na yanzu kuma ya ma manta da an ba shi aure shi bai yadda ba dama bai yadda cewa an ɗaura auren bai yadda da wannan auren shi ba kamar ba da gaske yake ɗauka ba sai shi kenan ya ce kawai sai sai na ɗauki muryarsa ya ce sai gaba na ya fara faɗuwa ya ce sai ne sauri wannan busasshiyar gurasar ko ka ce busasshiyar waina irin wainan nan da ake tara yara a basu sadaka kun san na taɓa faɗa muku wani ya ce min wai da ruwa ake toya ta wallah wani ya taɓa faɗa min saboda sharri wai da ruwa da ruwa ake toya ta ba da mai ba ya ce to da na ɗau muryarsa kawai sai ne sauri sai na ɗauki wannan wainar ko gurasa sai ne sauri sai na tura ta a bayan ƙofa ya ce kawai ina leƙowa a hankali kawai sai na gan shi da mace shi kenan na kintsa na dan shashara inda za a zauna kasan ɗakin matasa akwai damuwa gwagware akwai damuwa a ɗakin su goro a bi ka ɗakin ka a ji kunya kenan to shi kenan ya matsa ka samu waje ya zauna sai ce ga matakka nan ka ji tsoron Allah game da haƙƙinta ke kuma ga mijinki ke ma ki ji tsoron Allah a game da haƙƙinsa shi na ce ikon Allah sai ce wallahi bai ƙara komai ba kawai ya juya ya gaba ya banni daga ni sai ita ce to larabawa suna da wata ɗabi'a idan mutum gidansa ba a yi girki ba dutse zai ɗauka sai ya jefa gidan makwabcinsa sai a kawo mishi abinci ya ce to da na ga haka sai na ɗauki dutse sai na jefa a gidan makwabtana kawai sai suka kamun abinci to shi na gabatar da shi a matsayin abincin da na tarbe ta da shi abincin makwabta ya ce sai na tashi na tafi wajen mahaifiyata na ce ga abin da ya faru malami na sai mai musayi ya bani mata kaza kaza kaza kaza ta ce a to ka dakata kar ka sake ka taɓa ta sai na kintsa maka ita to sai ta ɗauke ta ta kai ta ɗakinta ta kai ta gidanta ta zaunar da ita ta ce ɗana ga ɗabi'unsa ga halayensa ga abin da yake so ga abin da baya so shine mahallin shahid ɗin yadda magabata suke ya ce daga nan ta kintso min ita ta mata wanka ta mata lalle ta mata kitso ta tsabtace ta ta sa mata kaya sababbi sannan ta kawo mana ita ta kawo min ita ya ce fawajattuha ajmanan nisa ce wallahi da ta buɗe fuskarta sai na ga dudune nan ba wanda ya kai ta kyau sannan wa alamahun ta fi kowa ilimi ya ce kashe gari da safe kawai sai na tattashi da asuba kawai ta ga ina tattara littafai na ce ina za ka ce zan tafi wajen babanki maza dan na aure ki shike nan dan ina ya aure sai in ki zuwa makaranta ce makaranta kawai za a ci gaba da zuwa sai ta ce a zauna duk ilimin da babana yake maka zan maka don Allah ku duba wannan ya za a yi rayuwa waɗannan ba za ta yi kyau ba sai na ji kamar a zamanin su nake to kun ga shine wannan saboda haka mu ji tsoron Allah do Allah wannan babin na aure cikin matsalolin da muke fuskanta jahilci yana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwan da ke haifar da damuwar da muke ciki a yau aure goma saki bakwai haka wani alkali ya ce mana kaga ina amfanin wannan saboda haka duka angwaye da na nan da na nesa da na ko'ina da wanda muka san su da wanda bamu san su ba musulmai Allah madaukakin sarki ya taya su ruku Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su waɗanda kuma ba su samu wannan dama ba Allah ya ba su wanda ba su da aure Allah ya aurar da su eh Allah ya aurar da su Allah ya ba su aure kuma Allah ya sa su yi auren na sunna na neman albarka na alkhairi wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa alihi sahbihi ai ba za mu karanta takardar kowa bai ku